الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 16 ga watan zulhijja shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 21 ga watan goma shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna umdatul ahkam na shekul imam abdul gani ibn abdul wahid ibn ali al-maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata na'am wai tambayar ɗan uwa menene matsayin yin addu'a ta jami'i bayan sallah ta farilla kamar yadda in an salamce limami zai waiwayo ya ce ku yi salati goma ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam in shi ya ce goma to wani zaka ji ya ce sha ɗaya ko wani ya ce sha biyu a yi kulhuwallahu da bismillah wani ya ce uku wani ya ce a yi bakwai wani ya ce a yi sha ɗaya da sauransu dai ayatul kursiyu da li'ilafi wani ku ce da ayatul kursiyu da inna an zannahu alam na shiraha da izaja a kowace dai da ilguwarta matsayin addu'a ta jami'i bayan sallah ta farilla wannan bid'a ne a takaice ƙari ne a cikin addini idan aka ce bid'a abinda ake nihi da bid'a a yare na larabci shine wato kirkirar wani abu ba tare da wani misali wanda ya gabace shi shine ake nihi da bid'a in aka ce al-bid'a shine al-iktira'u shay' min gairi misalin sabiq kagar wani abu ba tare da wani hutu nashi wanda ya gabata wannan kenan a yare wanda yake na larabci don haka duk irin waɗannan abubuwa na ci gaban zamani mota jirgin sama keke babur rediyo talabijin salula dukkansu wannan kana iya kiransu bid'a amma a yare wanda yake na larabci to sai mu ce haramun ne ba haramun bane ba abubuwa ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta mana wanda suna daga cikin masali abubuwa ne inganta rayuwar ɗan adam wanda ci gaba ne kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa yakhluqu ma la ta'lamu ubangiji ta'ala shi ke halittar abinda ma ba ku yi sani ba to amma a shar'ance idan aka ce bid'a abinda ake nihi da bid'a kamar yadda Sheikh Usman ibn Kodiyo Allah ya ji kansa yake cewa in aka ce bid'a abinda ake nihi shine yake cewa idkhalu shay'in fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu shigar ko kuma ihdasu shay'in fi dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu farar da wani abu a cikin addini wanda yana kama da addini amma ba addini bane mu gane kenan tun a wannan tarihi nashi za mu gane akwai bambanci tsakanin bid'a a yaren larabci da bid'a a shar'anci saboda nan ƙayyadewa ya cayi ihdasu shay'in fiki farar da wani abu a cikin addini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu yana kama da addini amma baya daga cikin addini kamar yanda al-imamu shafi'i a cikin littafinsa al-ittisa wanda du'a littattafan da aka wallafa waɗanda suka yi bayani ɗaya bayan ɗaya game da hakikanin bid'a babu littafi sama da wannan littafi ali itisa na al-imamu shafi'i shine anan yake cewa in aka ce bid'a sai ya ce shine dariqatun fid dini muhtara'a tubahi shar'iyya tubahi shar'iyya yuqsadu bis suluki alaiha al mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi azza wa jalla yace hanya abun kaga a cikin addini wanda tana kama da hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita yace amma ana nihi game da kaga wannan hanya shine kai matuka da gaya a wajen bauta ma ubangiji subhanahu wataala kaga anan ya kayyade cewa dariqatun fid dini mukhtara'a hanya a bar kaga a cikin addini sai ce tudahi shar'iyya tana kamantacceniya da hanyar da Allah ya shar'anta mana yuqsadu bisuluki alaiha ana nihi game da bin wannan hanya almubalagatu fi ta'budi lillahi azza wa jalla kai matuka a wajen bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi dan bid'a koda bai fada ba bi lisanil maqal to yana fada bi lisanil hal cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo masa da shi bai wadace shi ba koda bai fada ba da wannan harshe nashi to da harshen shi na hali yana ganin cewa abinda manzon Allah ya karantar da shi na ibada bai wadace shi ba dole sai ya kara wanda kuma a wannan lokaci hallo yana tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dangane da koye wani sako na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda bai isar ba domin Allah ya turo sakon cewa ya cika addini an gane ko al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati waraditu lakum al-islam dina to dan haka dai a takaice duk da cewa ba tambaya bace ba akan bid'a tambaya ce dangane da hukuncin yin addu'a ta jami'i bayan sallah a takaice matsayin ta bid'a ne baya halatta saba ma Allah ne saba ma manzon sa ne in kana so ka gane bid'a ce dauki wato littafin da ya fara bayani akan hukunce-hukuncen sallah daga cikin littattafan malikiya dauki qawaidi ko akdari ko ashimawi ko iziya ko risala ko irshadus salik wanda ya shahara da sunan askari ko ashalul masalik wanda ya shahara da sunan misbahus salik salik duk da cewa misbahus salik sharhi ne na shi ashalul masalik haka kaje wato aqrabul masalik kaje irin su muktasar khalil ka je irin su mudawwana a cikin littattafan nan na malikiya gaba daya ba ɗayan da za ka samu cewa an shar'anta yin addu'a ta jami'i bayan sallah ba a cikin nasi ba ko a cikin sharhi babu an gane ko ko a cikin sharhi babu ba ba a nasi ba ko a sharhi babu malamin da ya tabbatar da cewa za a yi addu'a jami'i bayan sallah don haka kasancewar suna rabawa da wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya limanci jama'a yake banci kansa da addu'a to haƙi ba tare da ya tarar da su ba to wannan ya haɗince su wannan hadisi ibn kuzaima Allah ya ji kansa cayi hadisi ne maudu ma'ana kirkira shi aka yi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko in muna so mu gane da maza sai mu ce hadisin ƙarya ne kamar yadda shekul islam shi ma ya tabbatar da cewa hadisi ne maudu wanda in ka inganta wannan hadisi to farkon wanda zaka tuhuma game da ha'inci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaye duk wanda ya limanci mutane yake banci kansa da addu'a bai tarar da su a cikin addu'arsa tabbas ya ha'ince su to idan ka koma addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ma ya inganta hadisin to baya nihin cewa addu'a ta jam'i bayan sallah an gane ko maza Allah sallallahu alaihi wasallama yana bude sallah da du'a ulistifta addu'a ta bude sallah wanda daga cikin addu'o'insa yana cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya ya kama ba'adta bainal mashriq wal maghrib Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i was salji wal barr اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس dukkan wannan addu'a da siga ta ifradi manzon Allah ya zo da ita an gane ko addu'a ce ta shi kadai cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataaya bai ce ba'id bainana wa baina khataayana sannan yace Allahumma ghsilni bai ce ba Allahumma ghsilna sannan yace Allahumma naqqini min al khataaya bai ce ba Allahumma naqqina haka idan ka zo a cikin ruku'u me yake faɗa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma gafirli ba allahumma gafir lana aisha tace tunda iza jaa ta sauka wannan addu'a ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika yi a cikin ruku'unsa da sujada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma gafirli haka idan ka ɗauka tsakanin sujada ta farko da ta biyu yana cewa Allahumma gafirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni kaga da siga ce ta ifrad bai ce ba Allahumma gafir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna haka idan ka dauka a ƙarshe a tahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya ma kansa salati sai ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إني أعوذ بك من المعثم والمغرب haka kuma addu'arsa wadda daga ita yake sallama Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir la ilaha illa ant gaba ɗayan waɗannan addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin su a cikin sallah yana yin su ne da siga ta ifrad ta mutum ɗaya ba ta jam'i ba kenan in ka inganta wannan hadisi na cewa duk wanda ya limanci jama'a yake banci kansa da addu'a ba tare da ya tarar da su hakika ya ha'ince su to anan farkon wanda zaka jingina ma ha'intar al'umma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan kenan in har ma ya inganta kenan kaga ba a nihin addu'a ta jam'i bayan sallah ba ana nihin addu'a ta jam'i bayan sallah don haka kasancewar shi yin jam'i na addu'a bayan sallah wannan matsayin sabida ne amma kar ka fahimci an ce ba a addu'a bayan sallah ana addu'a bayan sallah illa kasancewar tambaya a nan wace addu'a ce ake addu'ar da ake bayan sallah sunanta du'a'ul ibada domin addu'a kala biyu ce akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada du'a'ul mas'ala shine da zaka ce ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza to wannan addu'a ba a buƙatar sai an salamce a cikin tsake tsakin sallah ake buƙatar ka yi ta musamman a cikin sujada kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kusan da cewa an hane ni na karanta alkur'ani a cikin ruku'u da sujada sai ce ruku'u ku girmama ubangijinku ma'ana ku yawaita tasbihi sai ce wa amma sujudu ka ji tahidu fi du'a fa qabilun an yustajaba lahu sanin dai sujada manzon Allah ya ce ku yi kokarin addu'a ya cancanta a karbo addu'a domin akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu inda bawa ya fi kusa da ubangijinsa sama da lokacin da kushinsa yake ƙasa za Allah ya ce ku yi ƙoƙarin addu'a a nan to don haka kasancewar kenan duk addu'a ta roƙon cewa ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza mahallin da ya dace da ita shine a cikin sujada daɗin fa'ida kuma bai keɓanta ba cewa sai da yaren larabci duk abin da yaren da ka iya da shi za ka roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan mahalli na biyu inda ake du'a'ul mas'ala shine a ƙarshen tahiya kafin ka salamci bayan kayi tahiya kayi salatul ibrahimiya ka nemi tsari dangane da waɗannan abubuwa hudu zuwa biyar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake neman tsari da su sannan sai ka biyo baya da roƙonka ya Allah ba ni kaza ya Allah kare ni kaza to amma da zaran an salamce daga sallah to abinda ake bukata kai na addu'a ita ce du'aul ibada farko dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan ya salamce daga sallah kafin ya juyo ya fuskanci jama'a yana cewa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام idan ya fuskanto jama'a sai manzo Allah ya ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'ma wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد sannan kuma yana karanta ayatul kursi da kul huwallahu ahad sannan yayi tasbihi 33 sannan yayi tahmid 33 sannan yayi takbir 33 cikon nadarin sai ya cike da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lakul mulku wa lakul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan gaba ɗayan zikirin nan sunansa addu'a abinda ake kiran shi du'a ul ibada inda zaka tambayi mai tambaya me yasa kake wannan zikiri zai ce roƙon aljanna nake kuma ina neman kariya game da wuta to wannan du'a ul ibada ake kiranta ita ce aka shar'anta mana na addu'a bayan salamcewa daga sallah ta farilla dan kar wani ya ce maka ba kwa addu'a bayan sallah a'a muna yin addu'a amma addu'ar da aka ce mu yi ita ce du'a'ul ibada du'a'ul mas'ala muna yin ta ne a tsake tsakin sallah a cikin sujada da karshen tahiyya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kariya bayan bugu lokacin da ka kabbara sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana cewa bawa ubangiji ta'ala yana fuskantar bawansa ganawa ce kake da ubangijinka subhanahu wata'ala duk lokacin da ka kabbara sallah to don haka a wannan lokaci duk wasu bukatunka na duniya da lahira za ka bujiro da su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kana salam cewa wannan ganawa ta katse sai bayan ganawar ta katse sannan za ka zo kana ya allah ba ni kaza ya allah kare ni kaza a lokacin da kuke ganawa za ka faɗi bukatunka walillahi masalul a'la kamar misali kun gana da shugaba ya ce wani ku faɗi duk bukatun da kuke bukata a yi muku to a wannan lokaci za ku ce shugaba muna buƙatar a yi mana hanyoyi a mana rijiyoyi sannan a gyara mana wurin noma a kawo mana kaza a kawo mana kaza lokacin nan za ku faɗa ba sai in ya tafi ba sannan ku biyo baya kuna aika wasu takarda ko ku aika wani cewa waya je ya faɗa masa du'a'ul mas'ala so ake lokacin da kake ganawa da ubangijinka a cikin sallah lokacin nan zaka bujuro da bukatunka in ka salamce ba abin da za ka yi na addu'a illa du'a'ul ibada wannan zikiri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi don haka ita addu'a du'a'ul mas'ala karshen sallah ta farilla wannan baya da asali a karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin al-madkhal na ibn al-hajj a cikin mujalladi na biyu anan yake cewa ba a taba samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salamci daga sallah ya waiwayo ya daga hannu yana addu'a mamu suna cewa amin malam ya ce ko ɗaya daga cikin khalifofinsa guda hudu ko ɗaya daga cikin sahabbansa ba a taɓa samu an salamce daga sallah neman ya waiwayo ya daga hannu yana addu'a mamu suna cewa amin don haka ya tabbatar da cewa wannan bid'a ce kuma abin da zai tabbatar maka bid'a ce inda sunna ne waɗannan littattafai da muka zana na fiqhul malikiya da sun soko shi a cikin ko mustahabbatus sala da sun soko shi mantawa suka yi ko kuma sun san da haka suka koyi ko kuma ba su sani ba in ka ce ba su sani ba kenan gaba ɗaya ka siffanta su da jahilci in ka ce sun sani ɓoyewa suka yi kenan anan kuma kana tuhumar su an gane ko don haka dai a takaice yin addu'a jam'i bayan sallah ta farilla wannan matsayinsa bid'a ne jam'in addu'a bayan sallah wannan matsayinsa bid'a ne kuma in ba a nan irin kasashen hausa ba ma ba inda za ka samu wannan shi ma kuma malaman tarihi suka ce asalin wannan addu'a ta jami'i a bayan sallah ta farilla a nan kasashenmu na hausa an taɓa yin wata kwalara aka yi sai aka samu wani sarki sai ce ma malamai a ringa addu'a a yi addu'a bayan sallah to daga wannan kawai shi kenan sai ta zarci har yau don haka so da yawa wani ya je maka in ya gaba ya zo sai ya ce ka inda addini ne ko aida a can a ringa yin shi kasan shi so da yawa mai karancin fahimta shi ya takaita cewa in dai addini ne to a maka kaga ana yin shi lalle mafi yawa kusan haka ne an gane ko mafi yawa kusan haka ne domin suna taka tsantsan duk abin da yake ya ci karo da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ba za ka same shi ba musamman a waɗannan wurare biyu masu tsarki masallacin harami na makka da masallaci harami wanda yake na madina darasi ne yau za mu tashi sabon wani babi na musamman kamar yadda a darasi da ya gabata mun gama bayani akan baban da ke bayani game da wato sallah ta neman shayarwa ko kuma mu ce neman shayarwa قال المصنف رحمه الله تعالى babu salatul khawf malam Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da hukunce-hukuncen wato sallah ta tsoro ko kuma ka ce sallar yaƙi wannan kenan kamar yadda ya gabata min babi idafati shay'i ila sababi kamar yadda in aka ce salatul idai menene sababin wannan sallah shine idi salatul istisqa menene sababinta shine kasancewar wato bari haka idan ka dauki salatul kusuf sababinta shine wato dishewar hasken rana ko na wata to ita wannan wato sallah ana kiranta da salatul khawf wato sallah ta tsoro ko kuma kace sallah ta yaki shi lafazin alkhawf kamar yadda malaman luga suka faɗa cewa ma'anarsa shine tawakku'u makruhin an amaratin magununa au ma'aluma wato jiran wani abin ki abin kyama dangane da wata alama wadda ake zato ko kuma alama wadda take sananna so da yawa mutum yakan ga wata alama ta nuna masa cewa lalle akwai wata wata musiba da wani bala'i na tunkarowa a wannan lokaci hankalin mutum zai tashi zuciyarsa za ta razana ko kuma abin da kake zaton cewa akwai wata musiba ko wata bala'i wadda wani bala'i zai gabata kenan a wannan lokaci zuciya za ka ga tana daddara babu kwanciyar hankali tare da ma'abucinta an gane ko shine anan kenan suka ce tawakku'u makarufi jiran wani abin ki an amaratin makununa dangane da wata alama wadda take abin zato au ma'aluma ko kuma alama wadda take sananna mutum yakan iya sanin cewa lalle ga abokan gabanin sun tunkaro shi ko kuma yana zaton cewa abokan gaba za su kawo masa ɗauki ina duk wanda ya kasance a cikin wannan hali to tabbas yana cikin hali wanda yake na tsoro da firgici idan aka ce alkhawf menene kishiyarsa a al'amn al'amn zama lafiya da kwanciyar hankali shine kishiyar alkhawf an gane ko kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa a can wato cikin suratun numur wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtaba lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون الشاهد ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا Ubangiji ta'ala zai canza musu aminci da aminci bayan firgicin da suke ciki da tsoro. Kaga a nan wato kishiyar alkhawf wato shine wato amn saboda ka'ida malamai suke cewa haduwar abu wanda yake kishiya biyu abu ne wanda yake baya yiwa kenan ijtima'ul badl wal mubdal minhu nan Allah ya yi alkawalin duk waɗanda suka kaɗaita shi a cikin ibada ba sa haɗa bautar shi da wani suka kyautata imani kamar yadda ake bukata suka biyo baya da ayyuka na gari Allah ya dau alkawalin cewa zai canza musu da aminci bayan tsoron da suke ciki da burgici haka idan ka koma mutanen makami Allah yake faɗa wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan mudma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون farko yake cewa daraba Allahu masalan qaryatan kanat aminatan ashahid kanat aminatan misali ne Allah ya sanya na wata alƙarya wanda wannan alƙarya ta kasance amintacciya tana cikin kwanciyar hankali da nutsuwa ba abin da ke tada mata hankali ya ati har rizquha ragadan min kulli makani fakafarat bi an umillah sai ta butulce ma ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala na daga cikin butulcin da suka yi shine rashin yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san shi kamar yunwa cikin su kuma sun sani gaskiyar shi sun tabbata manzo ne na ubangiji subhanahu wata'ala amma dan tsabar butulci wanda inda su samu ne su ne farkon wanda ya kamata a ce sun yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai suka butulce masa don haka sai ya ce fa a zaƙa Allahu libasul ju'i wal kawfi ubangiji ta'ala sai ya dandana musu wato tufafi na yunwa wanda da a farko mai Allah ya ce ya ati har rizqu har gadan min kulli makani wannan arziki da yake zawa ta kowane wuri ta dukkan sassanin duniya idan aka zo da abinci sai ka yi tsammanin a ƙasar makka ake noma shi sai ka same shi da ragi fiye da yadda aka kawo shi a can inda ake noma shi sannan kuma amkin da Allah ya ce kana ta aminatan anan sai ce fa azaqa Allahu libasul ju'i sai ya ce wal khawfi wato da tsoro da firgici bima kanu yasnaun a sanadiyar abinda suka kasance suna aikatawa shine na bijire ma ubangiji subhanahu wataala haka idan ka dawo cikin suratu shita mai Allah yake cewa allazi at'amahum min ju'in sai cewa amanahum min khawf ubangijin da ya amintar da su wato game da tsoro da firgici haka muradif kin shi alfaza shi ma alfaza bi ma'ana alkhawf kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminu to dan haka shi in aka ce kenan alkhawf kishiyar shi shine al'amr to me ake nihi da salatul khawf anan ana nihi da salatul khawf anan kayfiyatu ada'is salati halal khawf min al'adu kayfiyar yanda ake ba da sallah ta farilla lokacin da ake jin tsoron wato abokan gaba halin jin tsoron abokan gaba yaya ya kamata mu su yi sallah ba dan ana nihin cewa wata sallah ce wadda take sabuwa ta musamman wadda aka shar'anta a sanadiyar tsoro kamar yadda in ka ɗauki salatul kusu sallah ce wadda tana da kaifiya ta musamman kuma an shar'anta ta ne a sanadiyar wato dishewa hasken rana ko dishewar hasken wata to amma shi alkhawf in aka samu firgici ba wata sallah ba ce sabuwa ta musamman aka shar'anta mana a'a sallar da muke yi yau da gobe sai dai a nan kuma an ba mu wata kaifiya wadda take ta musamman kamar yadda za mu gani don haka malamai suka ce ma'anar salatul khawf shine kaifiyatu ada'is salati halal khawfi min al'adu kaifiyar yadda ake ba da ita sallah ta farilla halin jin tsoron abokan gaba sallah ta tsoro wato sauƙaƙawa ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ga bayansa kuma jin kai ne wanda yake na musamman kuma Allah na nihi ga bayansa game da shar'anta mana irin wannan sallah ba don komai ba wato don mu kaso tsuntsu biyu da dutse guda an gane ko don mu kaso tsuntsaye biyu wato da dutse guda ana nihin cewa wannan sallah idan muka yi ta a kai tsaye mun samu sallah a lokacinta kamar yadda ake bukata kuma mun yi ta sallah ta jama'a sannan kuma tare da cewa mun ɗauki matakai dangane da abokan gaba ba za su samu damar da za su kawo mana ɗauki kaga a nan kenan mun jefe tsuntsu biyu wato da dutse guda mun samu sallah a lokaci kuma tare da haka mun ɗau mataki akan abokan gaba ba za su samu wata dama a kanmu don haka su muminai daman a kullum kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana abokan gaba su ake mu zamanto a cikin shiri a kullum ya zamanto muna da daukan mataki game da su amma sabanin yadda jama'a ta musulmi a yau muka yi sakaki har aka kai lokacin da a yau abokan gaba sun samu dama a kanmu don haka insha Allah ta'ala za mu ga kaifiyar wato yadda wannan sallah take الحديث الرابع والخمسون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بإذاء العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة wato hadisi na 154 abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke cewa sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi fi ba'dhi ayyami yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya mana sallah sallah ta tsoro wato a cikin sharan kwanukansa wasu kwanuka yake nihi ma'ana kwanukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da abokan gabarsa wato a fagen fama shi ne sai ce faƙamat ƙwa'ifatun ma'a wata jama'a sai ta tsaya tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ƙwa'ifatun bi iza'il adu wato wata jama'ar ita kuma na fuskantar wato abokan gaba lafazin al'iza abinda ake nihi dabra kenan al'iza kenan wa ƙwa'ifatun bi iza'il adu kenan wata jama'ar wato na fuskantar abokan gaba ma'ana tana dab da su tana gada su lafazin al'adu lafazi ne mufrad almuradu bihi jam abinda ake nihi a ada kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum awliya la tattakhizu aduwwi ay la tattakhizu a ada'i wa aduwakum ay wa a'da'akum awliya kamar yadda can yake cewa humul adu fahadharhum ay humul a'da fahadharhum shine yace wa qa'ifatun bi idza'il adu wato wata jama'ar wato tana dabrar abokan gaba ma'ana tana tsaron su dan kar su kawo ma mu'minai dauki fa salla bil ladina ma'ahu raka'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya sallaci raka'a guda wato tare da jama'ar da suke tare da shi an gane ko ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kabbara sallah wannan jama'a suka bi shi aka yi raka'a cikakka thumma zahabu da aka gama wannan raka'a guda da su sannan sai suka tafi suka tsaya kenan mahallin yan uwansu waɗanda suka yi gadi a farko sai suka je suka tsaya waje al'akharu waɗannan waɗanda suka yi gadin abokan gaba a farko su ku sai suka zo suka tarar da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana tsaye fa salla bihim raka'a manzan Allah ya sallaci raka'a guda da su kenan wanda shi ta cikon biyunsa ce wa qabati qa'ifatani raka'atan raka'a kowace jama'ar wato sai ta cika ma kanta wato raka'ar da ta rage a nan abin da muke so mu gane kamar yadda shi ibn umar allah ya kara masa yadda ke bayyana mana kaifiyar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci wato wannan sallah da su kenan an fita ne fagen hwama abokan gaba suna jiran muminai su shagawanan su gafala ma'ana su kawo ɗauki a kansu maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kasa jama'a kashi biyu wannan kashi na farko maza Allah ya ce ku tsaya za a yi sallah kenan tare da su wannan kashi na biyu sai maza Allah ya ce to ku yi gadin mu ku tsare mana abokan gaba waɗannan jama'a waɗanda suke tare da shi maza Allah ya yi kabbara ta harama ya yi karatu ya gama aka yi ruku'u aka zo aka yi sujada biyu da aka yi sujada biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya meke suka tashi suka meke sai suka koma suka je suka tsaya mahallin yan uwansu waɗanda suka yi gadin su a farko su ma sai suka zo sai suka yi kabbara ta harama a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya cike wannan raka'a ta biyu da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya cike raka'a ta biyu da su manzon Allah sai ya salamci su waɗannan jama'a suka tashi suka ci koma kansu raka'ar da ta rage su ma waɗancan suka ci ko abin da ya rage kowa ya ci koma kansa an gane ko kar ka fahimci cewa a gaba ɗaya a kowa daga cikinsu kowane mutum ya ci koma kansa raka'a ɗaya da ta rage masa wannan shine tsantsar wato adalci wannan jama'a ta farko ta samu kabbara ta harama wanda kabbara ta harama tana da fadla wanda yake mai girma waɗannan jama'a ta biyu su kuma sun samu makullin sallah ita ce sallama wannan jama'a ta farko da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi kabbara ta harama wannan jama'a ta biyu wato da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya salamce kenan a nan kowace jama'a sai ta ci koma kanta raka'a wadda ta rage to don haka wannan hadisi na nuna mana sallah ta yaƙi abu ce wadda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana da natsi na alkur'ani kuma da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ke faɗa a cikin suratul nisa وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة الآية a nan ubangiji ta'ala yake cewa wa'iza kun tafi in har ka kasance a cikin jama'a ta muminai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aqamta lahumus salata kai nihin ka tsida musu sallah ma'ana ayi sallah lokacin ta yayi ubangiji ta'ala yace faltakum qa'ifatun minhum ma'ak wata jama'a daga cikin su su jama'a ta muminai Allah yace ta kasance tare da kai an gane ko faltakun ta'ifatun minhum ma'aka sai Allah ya ce wani ya aku zo aslihatahum amma fa tare da haka Allah ya ce su rike makamunsu dan ba makamun ba za ku aje makamun zaka zare shi ka rike shi yana tare da kai za a kabbara sallah shine Allah ya ce wani ya aku zo aslihatahum ubangiji ta'ala ya ce su rike makamunsu sai ya ce fa iza sajadu idan wato sun yi sujada me ake nihi da sujada anan idan sun yi raka'a cikakka tare da kai fale kunu min wara'iku ubangiji ta'ala yace kuma su je su tsaya bayan ku su gadon ku wal ta'ati da'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak jama'a ta daban waɗanda ba su yi sallah tare da kai a farko Allah ya ce su zo falli sallu ma aka su ma su yi sallah tare da kai ma'ana su cike wannan raka'a ta biyu wani ya akuzu hizrahum wa aslihatahum ubangiji ta'ala ya ce su dau matakai game da abokan gaba kuma su riki makammansu an gane ko kenan a nan nassi ne na alkur'ani ke bayyana mana kaifiyar yadda ake wannan sallah jama'a kasa ta biyu ake kamar yadda a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa su biyu kamar yadda ibnu umar ya bayyana mana da aka yi raka'a cikakka da jama'a ta farko waccan jama'a tana gadin muminai kenan da aka yi sai suka koma suka tsaya mahallin yan uwansu suka ci gaba da gadi su kuma suka zo aka cike wannan raka'a da su wannan kenan in ya kasance yakin ya samu jama'a ta muminai wato a waje an yi tafiya ya zaman tubula guro ne amma in a zaman gida ne misali sallah ta azhar jama'a ta farko za a yi raka'a biyu da ita in aka yi raka'a biyu da ita sannan sai su tafi su ci gaba da gadi sannan waccan jama'a su zo a cike biyun da su in an cike biyu kenan liman ya sanamce kowa sai ya ci koma kansa kenan abin da ya rage an gane amma wasu ba sake dawowa ba za su yi jama'a ta farko a can inda suka je suka tsaya suna gadi to anan za su ida cike wannan sallah su kuma anan wannan su kuma sai su ida cikewa in magariba ce jama'a ta farko malamai suka ce za a yi raka'a biyu da ita idan an yi biyu da ita sai ta koma ta ci gaba da gadi waccan jama'a sai ta zo in aka yi wannan ɗaya da ita su kuma sai su tashi su ciko biyu su kuma waɗancan su ciko guda wadda ta rage musu to a nan da Allah ya ce wa'iza kun tafihim fa'akamta lahumus sala wasu malamai sai suka fahimci cewa to ai ita sallar yaƙi wannan dalili ne wanda yake nuna mana cewa ta keɓanta da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saboda shi ake ma magana wa'iza kun tafihim fa'akamta lahumus salata idan ka kasance a cikinsu ka tseda musu ka yi nihin tseda musu sallah don haka abu yusuf babban almajirin al'imamu abu hanifa da wasu daga cikin malamai su suna ganin sallar yaƙi ta rigai ta taka burki a sanadiyar wucewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba kususiya bace ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin bayan wucewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka sahabbansa suka ci gaba da yin sallar yaƙi duk lokacin da tsoro ya same su haka suke tabbatar da wannan sallah inda kususiya ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama bayan da za a yi sahabbansa su ci gaba da yin ta a bayan shi. To don haka kenan wannan dalili ne wanda yake nuna mana ga yanda aka shir'anta mana ita wato a sanadiyar kenan tsoro wanda yake na abokan gaba. Sannan kuma ita wannan sallah ana bada ta kamar yadda ta zo a cikin wannan sura kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasa wannan jama'a biyu jama'a ta farko aka yi raka'a guda suka je suka ci gaba da tsaro wannan ta zo ta biyu aka cike raka'a ta biyu da su sannan kowa kuma ya ci koma kansa abin da ya rage sannan kuma wannan na nuna mana halaccin duk wani kai kawo a cikin sallah in dai domin gyaran sallah ne to wannan matsayin sa halak ne baya bata sallah zuwan da za su yi da dawowar da za su yi wannan duka baya daga cikin abubuwan da ke bata sallah domin abubuwa ne waɗanda kai kawo ne wanda an shar'anta shi ne saboda maslaha ta sallah sannan wannan kuma na nuna mana yanda wato ubangiji subhanahu wata'ala ke kaunar bayansa wato su ba da sallah a lokacinta an gane ko ana yakin amma ubangiji ta'ala sai ya karantar da mu cewa ga yanda ya kamata mu yi wannan na nuna mana wato muhimmancin ba da sallah a lokacinta sannan kuma kamar yadda bayani ya gabata a kullum mumine ana buƙatar su ɗau matakai wato dangane da abokan gaba kar su ba da wata dama wadda abokan gaba za su kawo musu ɗauki kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba kamar yadda kafirai ne suka yi nihin su kawo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ɗauki sai Allah ya shar'anta cewa ga yadda ya kamata a yi sallah don haka wannan hadisi kuma na ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja akan wajamcin sallah ta jama'a wanda suka ce inda kasancewar sallah ta jama'a ba wajibi ba ce ba suka ce to a irin wannan hali da Allah ya ba da damar cewa kowa yin sallar shi shi kadai to amma duk da haka ubangiji ta'ala sai ya ce to ga yanda za a yi الحديث الخامس والخمسون بعد المئة عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما wa atammu li anfusihim thumma ansarafu fasaffu wujahal adu وجاءت وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم الرجل الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حتمة رضي الله عنه wato wannan hadisi malam ya rawaito shi daga yazid ibn ruman an gane ko wato hadisin yazid ibn ruman daga salih ibn khawat ibn jubair shi kuma daga mutumin da ya sallaci sallah ta yaki wadda ake kiranta da salatu zatin rika wato mutumin da ya sallace ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya sallace ta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine anan a ƙarshen hadisin malam ke bayyana mana shi shine Sahal ibn Abi Hasma duk da cewa malamai suka ce kuskure ne ba salih ibn abi hasma ba ne kamar yadda alhafiz ibn hajar allah ya ji kansa a cikin littafin safat bari ke cewa lalle wannan kuskure ne domin me yasa kasim ibn muhammad ya rawaito wannan hadisi na sallah ta yaƙi daga salih ibn khawat ya ce daga sahal ibn abi hasma kamar yadda shine zahirin riwaya don haka shi malam sai ya tafi akan cewa marwaicin da aka ɓoye sunansa a nan kenan shine sahal ibn abi hasma da ya ce amman salla ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salata zati rika salatul khawf sai ya ce amma magana mai rinjaye wanda ya sallaci wannan sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba kowa bane illa mahaifin kenan wato shine mahaifin wannan marwaici shine Salih ibn Khawwat kenan mahaifin nasa shine Khawwat ibn Jubair domin kasancewar wani marwaici kamar yadda al-Imam Malik ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa na Muwatta ta hanyar kenan Uwais wanda shi kuma daga Yazid ibn Ruman daga Salih ibn Khawwat sai ce an abihi daga mahaifinsa haka kuma ibn Manda a cikin littafin sa Ma'rifatus Sahaba haka ya rawaito hadisin haka al-Imam al-Baihaqi ta hanyar Ubaidullah ibn Umar daga Qasim wato ibn Muhammad daga Salih ibn Khawwat daga mahaifinsa shine Khawwat ibn Jubair don haka kenan magana mai rinjaye marwaicin da aka ɓoye sunansa a nan kenan hawat ibn jubair ne ba sahal ba ne ibn abi hasma shine yake cewa ya sallaci wato sallah ta yaƙi wadda ake kiranta kenan yaƙin da ake kiran shi da zatun riƙa wannan yaƙi an ambace shi da cewa zatun riƙa domin kasancewar fatar diddige na sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta kalile ce wato kafarsu tana jini saboda mafi yawan jama'ar ba su da takalma saboda a zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zamani ne wanda yake sahabbai sun rayu a cikin kunci ba kowa bai ke da takalmin sawa takalmi wanda mutum zai sa ba kowa bai ke da shi a wannan lokaci amma irin lokacin sai ka samu mutum da takalmi kusan 40 zuwa 50 ko sama da haka to wannan yaƙi da suka fita ƙasar da suka je ƙasa ce mai duwatsu kuma in ka ɗauki irin ƙasar makka da irin ƙasar madina ƙasa ce wadda take mai duwatsu to kasancewar fatar duddige sai ta ringa kalele cewa ta wannan jini yana fita sai suka ringa samun tsimma suna nannaɗe ƙawahuwansu da shi don haka sai ake kiranta da zatun rika wannan yaƙi sai ake kiran shi da zatun rika to shi ne a nan yake cewa an gane ko su kenan kasancewar wasu kafirai ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan ya je ya yaƙe su a lokacin nan shine yake cewa anna qa'ifatan saffat ma'a lalle wata jama'a ta sahabbai sai suka yi sahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qa'ifatan wijahal adu wasu jama'ar su kuma suka yi sahu suka jeru wajen abokan gaba kenan suna tsaransu suna gadin su don kar su kawo mamuminai ɗauki kenan kamar yadda ya gabata a wacce riwaya an kasa jama'a kashi biyu wasu ka kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu jama'ar kuma suka zamanto kenan wajen abokan gaba suna tsaransu shine yace anna qa'ifatan lalle wata jama'a saffat ma'a ta yi sahu tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa ƙa'ifatan wija al'adu wata jama'ar ita kuma tana fuskantar abokan gaba fasalla billazina ma'ahu raka'a jama'ar da take tare da shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya sallaci raka'a ɗaya da su kun masabata ƙa'ima sannan manzan Allah ya tabbata halin yana tsaye wa atammu li anfusihim suka cika ma kawunan su abin da ya rage kowa ya ci kowanne raka'a guda dan karka fahimci cewa a jami'i suka ciko kowa ya cika ma kansa kenan raka'a guda wadda ta rage thumma sarafu wato sannan sai suka juya kaga tun anan mun samu bambancin wannan kaifiya da kaifiyar ta gabata a cikin hadisin ibnu umar kaifiyar da take cikin hadisin ibn umar da suka yi raka'a guda tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya suka yi komawa suka yi suka je suka tsaya mahallin yan uwansu su waɗancan suka zo manzon Allah ya ciko raka'a ta biyu da su da manzon Allah ya salamce su suna can kowa ya ci koma kansa raka'a da ta rage su ma waɗannan kowa ya ci koma kansa amma wannan kaifiya wadda take cikin wannan hadis da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi raka'a guda da su manzan Allah sai ya tabbata yana tsaye take yanke suka tashi suka ciko raka'ar da ta rage suka salamci umman sarrafu sannan sai suka juya suka je fasafu jahal adu wato suka yi sahu wato an gane ko suna dabrantar abokan gaba kenan suna fuskantar abokan gaba وجاءت الطائفة الأخرى waccan jama'a ta biyu ita kuma sai ta zo fa salla bihim raka'ata allati baqiyat manzon Allah ya sallaci raka'a wadda ta rage da su thumma thabata jalisa sannan manzon Allah ya tabbata halin yana zaune wa atammu li anfusihim suka ci koma kansu abin da ya rage thumma sallama bihim sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya salamce da su kenan wannan jama'a ta biyu a nan ne kenan mamu sukan rigayi limami sallama kuma sallah ta yi kyau don haka kuma bai takaita ba a nan a duk lokacin da irin wannan uzuri ya gitto to mamu yana iya salamcewa kafin sallamar liman kamar yadda muka yi misali a irin sallah ta jami'i a lailatul matsar da ake hada magariba da isha kasancewar a nan ka zo an gama sallah ta magariba za su yi isha sai ka kabbara a kabe su idan aka yi uku kai sallah ta cika taka ta magariba sai ka salamci an gane ko idan ka yi tahiya sai ka salamci in aka yi uku kai sai ka zauna ka yi tahiya ka salamci kafin liman ya salamce ka salamci sannan sai ka tashi ka kabbara kuma ka samu wannan wanda su ta hudu ne wannan kai kuma kai ne ita ce ta farkon ka a sallar isha an gane haka kuma kamar misali matafiyi kamar yadda wasu malamai suka ce in an yi biyu yakan iya niyyar kaɗaita ya salamci kamar yadda a nan irin wannan uzuri ne da ya gitta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa jama'a kashi biyu da aka yi raka'a guda tare da wannan jama'a ta farko suka tashi suka ciko sannan suka salamce suka je suka tsaya mahallin yan uwansu suka ci gaba da gadi wannan jama'a ta zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka'ar da ta rage da su sannan ya tabbata yana zaune bai salamce ba lokacin da suka ciko abin da ya rage musu sannan manzo Allah ya salamce da su me yasa ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi jinkirin sallama lokacin da ya cika ya zauna me ya hana ya salamci tsantsar adalci ne yadda wancan jama'a ta farko sun samu takabiratul ihram ya kamata waɗannan ya zamanto su ma an salamce da su su waɗannan sun samu makullin sallah waɗancan su kuma sun samu mabudin sallah to don haka wannan fuska ita ce dai a cikin wannan aya da Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هذرهم وأسلحتهم da wannan kaifiya da waccan wadda ta gabata ta a cikin hadisin ibn umar gaba ɗayansu su ne za su yi daidai da wannan aya don haka mafi yawan malamai irin su al'imamu ahmad irin su al'imamu malik da sauransu su sun zaɓi wato irin wannan kaifiya wadda take cikin wannan hadisi na wato khawat ibn jubair an gane ko to don haka kenan wannan hadisi yana nuna mana kaifiya ta biyu dangane da wato irin yadda ake wannan sallah sallah ta yaki kuma a nan da yake cewa wa atammu li anfusihim thumma salla bihim thumma sallama bihim wato suka ci koma kawunan su kenan abin da ya rage don haka kenan a nan a wancan hadisi da ya gabata da ya ce wa kabaci ba'ifata ne raka'atan raka'ata karkace kowace jama'a sai ta rama raka'a guda raka'a guda alƙaba a nan bi ma'ana al'itimam cikawa kenan an gane ku kowace jama'a kenan sai ta cika ma kanta kenan raka'a guda wadda ta rage kamar yadda lafazin alƙaba ubangiji ta'ala yana daga cikin ma'anarsa shine al-itimam kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa fa idza qadaytum manasikakum ay atmamtum manasikakum idan kun cika ayyukan ku na haji kamar yadda yake cewa thumma liyaqdu tafasaru sannan alhazzai wato su cika ibadar su ma'ana aikin su na haji dan haka anan sai yace wa atammu li anfusihim suka ci kuma kawunan su kenan abin da ya rage thumma sallama bihim sannan manzon Allah sallallahu alaihi sallama wato ya salamce da su to don haka a takaice wannan hadisi kenan yana nuna mana kaifiya wadda take ta daban game da ita sallar yaki sannan kuma galibin duk abin da wancan hadisi yake karantarwa na yanda Allah ya shar'anta mana irin wannan sallah to haka kasancewar anan manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya bayyana mana kaifiyarta sannan kuma wannan na nuna mana matsayin sallah a musulunci babu wani wanda aka ba shi hamzarin cewa ya bar sallah matukar yana da damar yin ta bakin iya gwargwadon yadda kake da hali haka za ka ba da sallah kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba in har wannan dama ba ta samu wato za ka yi sallah gwargwadon ikonka الحديث السادس والخمسون بعد المئة عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين الكبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انهدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نهر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انهدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف صف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انهدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نهور العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انهدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم وسلمنا جميعا قال جابر رضي الله عنه كما يصنع هرسكم هؤلاء بأمرائهم وذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع wato jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara musu yadda ke cewa na halarci salatul khawf wato sallah ta yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mi za a yi sai ce fa safafna saffaini khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana wa bainal qibla wato sai muka yi sahu biyu wato a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali abokan gaba na tsakaninmu da alkibla bambancin wannan riwaya da waɗancan riwayu biyu da suka gabata hadisin ibn umar da hadisin khawat ibn jubair waɗannan abokan gaba ba sa wajen alkibla wannan kuma abokan gaba wato suna tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da alkibla alƙiblar wato mutanen madina kudu suke kallo an gane ko kudu suke kallo saboda ita madina tana arewacin makka tana arewacin makka wannan abokan gaba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya fita yaƙe su to suna tsakanin wato jama'a da ta muminai wato da alƙibla to don haka in ya kasance abokan gaba suna bangaren alkibla to irin wannan kaifiya ita ce ya dace a yi shine a nan yake cewa wala aduwu bainana wa bainal kibla wato abokan gaba na tsakankaninmu da alkibla fa kabbara annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kabbarna jami'a wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kabbara gaba ɗaya mu muka yi kabbara kaga anan ba a kasa jama'a kashi biyu gaba daya jama'a ta hadu amma sai aka yi sahu biyu kenan me yasa saboda abokan gaba da muminai kowa yana kallon kowa kenan babu wani kowa yana kallon kowa kenan babu wani yanda za a yi kenan a kawo dauki to shine anan sai yake cewa thumma raka'a wa raka'ana jami'a sannan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ruku'u gaba mu muka yi ruku'u sun rafa a ra'asa huminar ruku sannan manzan Allah ya ɗago kansa daga ruku'u wa rafa ana jami'a gaba mu muka ɗago sahu na farko kenan da sahu na biyu sun mana hadara bisujudi wa safun da yalihi sannan manzan Allah ya sunkuya domin yin sujada tare da sahun da yake kusa da shi kenan sahu na farko kenan shi limami da sahu na farko a nan sai suka duka suka je sujada amma sahu na farko shi yana tsaye shi ne sai ce wa kama saful mu'akkar fi nahar al'adu sahu na ƙarshe shi kuma sai ya tsaya yana fuskantar abokan gaba kenan yana gadi falamma qaban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sujuda wa qama as-saffu alladhi yalihi lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya gama sujada ya taso sahun da ke tare da shi shi ma ya gama ya taso ina hadara safful mu'akharu bis sujud sahu wanda yake na karshe kenan sahu na biyu su kuma sai suka sunkuya domin su yi sujada suka je suka yi sujada wa qamu suka taso da suka taso kuma taqaddama safful mu'akhar sahu na baya wato sai yayo gaba wata akhara saful muqaddam sahu wanda yake na gaba na farko shi kuma sai ya janyo baya kenan na gaba suka dawo baya na baya suka koma gaba aka canza kenan wuri ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ركعة تبيو wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya gama karatu ya sunku ya yi ruku gaba ɗaya mu muka yi ruku sun rafa a ra'asa huminan ruku sannan manzan Allah ya ɗago kansa daga ruku wa rafa ana jami'a gaba ɗaya mu muka ɗago sun man hadara bi sujudi wa saffu alladhi yalihi alladhi kana mu'akharan fi raka'atil ula sannan manzan Allah ya sunku ya yi ji sujada tare da sahun da yake kusa da shi wanda wannan sahun da yake kusa da shi shine sahu na karshe a raka'a ta farko faqama saful muakkar sahu wanda yake na baya wanda da shine na farko su kuma sai suka tsaya fi nuhuril adu a wata nuska ana samun fi nahar adu ma'ana suna masu fuskantar abokan gaba kenan suna gadi falamma qaban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sujuda wa saffu alladhi yalihi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gama sujada da shi da sahun da yake kusa da shi in hadara saful mu'akhkhar bis sujudi sahu na baya su ma sai suka sunkuya domin su yi sujada fasajadu suka je suka yi sujada suka gama gaba ɗaya kenan kuma aka zauna an gane ko manzon Allah yayi tahiyya kuma sallama sannan ya salamce wa sallamna jami'a gaba ɗaya mu muka salamci kenan anan abinda muke so mu gane wannan kaifiya ta uku ba a kasa jama'a kashi biyu gaba ɗaya jama'ar aka yi kabbara ta harama da su kenan sahu biyu aka yi kenan wannan in abokan gaba sun kasance tsakaninku da alkibla kamar yadda mu alkibla mu ana ai gabas ce to idan ya kasance abokan gabar mun haɗu da su a fagen hama ga mun yi gaba da gaba da su kenan anan ba maganar a kasa jama'a kashi biyu kenan me za a yi sai a yi sahu biyu wannan sahu biyu za a yi kabbara ta harama gaba daya liman ya wuce gaba ya yi karatu idan ya gama in aka yi ruku'u gaba ɗaya za a yi ruku'u aka yi ruku'u aka dago idan liman ya je sujada to sahu na farko su ne za su je su yi sujada tare da shi idan suka gama sujada kenan suka dago sahu na biyu kenan wani ƙarshen shi kuma sai ya duka ya je ya yi sujada idan ya sujada ya gama sai ya tashi ya meki idan suka meki su wannan sahu na farko sai su dawo baya su kuma wannan na baya sai su koma gaba an gane ko sannan idan liman ya yi karatu kenan aka duka za a yi ruku'u sai a yi ruku'u gaba ɗaya in aka ɗago gaba ɗaya sannan liman sai ya duka da shi da sahu na farko a je a yi sujada idan suka gama sujada suka zauna kenan wannan sahu na biyu sai ya duka ya je ya yi sujada in ya yi sujada ya zauna kenan liman sai ya tahiya in ya tahiya in ya salamce kuma gaba ɗayansu sai su sallamci wannan shine cikar adalci jama'a ta farko kaga sun samu sahu na farko da a gama sai suka dawo baya kuma sai suka ba wannan jama'a sahu na farko kenan kowa ya ribanta da samun sahu na farko kenan wannan kaifiya in ya kasance kenan abokan gaba a bangaren alkibla suke amma in ba a bangaren alkibla suke to waccan za a yi in ma wadda take cikin riwaya ta ibnu umar ko kuma wadda take cikin kenan riwaya ta khawat ibnu jubair wanda za a kasa jama'a kenan kashi biyu shine jabir ibnu abdullahi al-ansari sai yake cewa kama ya suna wahara su kuma haƙula ibi umara'ihim ya ce yanda muka yi irin yanda wato 'yan tsaro naku 'yan tsaron shugabanni suke yi a yau ya ce irin haka muke kaga a shi masu gadin shugabanni a wancan lokaci sun sha bamban da masu gadin shugabanni a yau masu gadin shugabanni a yau sai su yi kikan ba sa sallah wai sai an gama sannan su je can gefe su yi abin da ya kamata shugabanni sai a bar musu wuri mahalli masu tsaronsu sai a zo a kasa biyu wasu su kasance kenan a sahu na farko tare da su ya kenan ya kasance a damar su da hagunkinsu wasu kuma sai su tsaya a sahu wanda yake na baya an gane ko ko kuma ya kasance sai ya zamanto a sahu wanda yake bayan shugabannin in ma kenan ba a kasance ba tare da su a sahu wanda yake na farko in an kasance da su a sahu na farko kenan shugaba a tsakiya wasu a damar shi wasu a hagunkin shi kenan waɗannan masu tsaro ne a dama da hauni wannan kuma a baya sahu na biyu sai a samu masu tsaro idan aka duka aka je aka yi sujada kenan wannan sahu na farko masu tsaro na farko kenan sai su yi sujada tare da shi a raka'a ta farko idan an gama an taso kenan sai su dawo kenan baya su kuma waɗannan na baya kenan sai su koma gaba kenan su kuma wannan suna tsaye in aka in wancan suka yi sujada tare da shi kenan waɗannan su suna tsaye ba za su yi sujada ba sai in sun gama sujada sun ɗago tare da liman in so su sai su je su yi sujada su wannan sahu wanda yake na baya kenan waɗannan na dama da hauni su kuma sai su ci gaba da tsaro an gane ko ko kuma in an ga cewa haka kin ba ya yiwu ba kenan sai ya zamanto da sahu na farko da sahu wanda yake na biyu sahu na farko wanda me nake nihi da na biyu na biyu wanda yake baya a ce shugaba a sahu na farko yake gab da lima kenan sai ya zamanto masu tsaron shi na farko sai su zamanto a sahu na biyu masu tsaro na biyu sai su zamanto a sahu na uku kenan shi shugaba da waɗanda suke sahu na biyu shi shugaba a sahu na farko yake kenan a raka'a ta farko in aka je shugaba ya sujada tare da liman kenan waɗannan masu tsaro waɗanda suke sahu na biyu sai su duka su yi sujada tare da shi kenan idan an gama wannan sujada kenan an tashi an meke su kuma wannan wanda suke sahu na uku sai su duka su yi sujada in sun gama sujada kenan in yaso sai su canza mahalli su na baya su koma gaba na gaba sannan su dawo baya amma duk da cewa abin da ya dace tun da daman sahu na farko ne ake famar a samu menene fadalarsa kenan masu gadi na farko sai su sanya shugaba dama da haune suna tsaron shi kenan a sahu na farko sai su yi sujada tare da shi in an gama kenan sai su dawo su waɗancan nan sahu na biyu sai su duka su yi sujada in an gama kenan su na gaban sai su dawo bayan sannan su na bayan sannan sai su koma gaba to haka ya kamata amma ba sai an gama ba suna tsaye sannan kuma ya an gama su su je su yi sallah wannan ya ci karo da abin da yake karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka kenan in ma masu gadin shugabanni ne haka ya kamata daman shi menene tsoro ake kar a je sujada wani ya kawo masa dauki to haka ya kamata kenan wasu suna tsaro wasu suna wannan kenan in ya kasance a nan tunda dama ai gaban masallaci ne masallatai ko yau a gina suke ba a tsoron cewa wani zai biyo ta gaba domin ta gaban katanga ce kenan duk tsaron da ake ta baya ne ake masa to wannan sun tsare dama waɗannan sun tsare hagu waɗannan sun tsare baya kenan haka ya kamata a yi kamar yadda yake cikin wannan riwaya haka shi jabir ya ce kama ya suna'u harasukum ha'ula'i bi umara'ihim kamar yadda 'yan gadinku suke yi da shugabanninsu a yau to shine a nan ma da yake cewa al'imam muslim ya ambata wannan hadisi da riwaya wadda take cikakka amma al'imam bukhari ya ambata wani gefe na hadisin cewa wa annahu salla salatul khawfi ma annabi sallallahu alaihi wa sallama fil ghazwati sabi'a ghazwati zati riqa wato jabir wai ya sallaci sallah ta yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yaƙi na bakwai shine wato gazwati zatin rika duk da cewa al-Imam Bukhari anan ya nuna cewa kuskure ne cewa fil gazwati sabi'a don haka a cikin abin da yake cikin riwayar shi wato fi gazwati sabi'a kenan alif da lam na al-ghazwa sai ka cire shi fi gazuwacin sabi'a kenan a cikin yaƙi na shekara ta bakwai ba yaƙin ba ne ba na bakwai a fi gazuwacin sabi'a a cikin kenan fi gazuwacin sanatin sabi'a a yaƙi wanda yake na shekara ta bakwai me yake nihi al'imamu bukari domin ya nuna mana cewa shi wannan gazuwatu zatin riƙa ya kasance bayan yaƙin khaibar sai da aka yi yaƙin khaibar sannan aka yi gazuwatu zatin riƙa duk da cewa jimhurin malaman sira sun saba masa akan haka to don haka kenan wannan ita ma wata kaifiya ce ta daban amma na kasancewa idan abokan gaba sun kasance a ɓangaren alkibla ita sallar yaƙi aƙalla kaifiya ɗaya na bin ɗaya kusan kaifiya takwas suka tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban kaifiya takwas don haka malamai suka ce abin da ake bukata kowane yaƙi bakin gwalgwado iya kaifiyar da ake ganin ta dace ita ya kamata a yi don haka malamai suka ce ba bambanci kowace ko ga za ku iya samun sauki a kanta to ita ya dace ku yi kaga a can kaifiya ta farko ta sha bamban da kaifiya ta biyu kaifiya ta biyu ta sha bamban da kaifiya ta uku in kasa jama'a a irin wannan tsari duka ya kasa yiwuwa to abinda za a yi a nan kowa sai ya sallah bakin gwargwadon ikonsa an gane ko in jami'i ma za a yi to sai a yi bakin gwargwadon iko ko da jama'a za su koma gefe waɗancan sai waɗancan sai ko kuma ɗaiɗaiku kowa bakin gwargwadon abin da zai iya a wannan lokaci in fuskantar alikula ma ba ta yiwuwa ko yamma ko ina kake fuskanta za ka iya sannan in ruku'u da sujada ma ba sa yiwuwa to a wannan lokaci nuni za ka ringa yi kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce da mu fattakullaha mastata'tum dan haka can Allah ya ce fa in khiftum farijalan aw rukbana in har kun ji tsoro ma'ana yaki ya tsananta ubangiji ta'ala ya ce ku yi sallah akan dugadugan ma'ana ana tafiya ana sallah aw rukbana ko kuma kuna kan abun hawa in har yaƙi ma ya tsananta ya kasance hankalin jama'a ya gushe saboda tsananin tsoro ana ta fafatawa to a irin wannan lokaci sallar ma ba za a yi ba sai a jinkirta ta sai in an ɗan samu sauƙi hankali ya ɗan kwanta sannan in ya so a yi sallah kamar yadda anas ɗan malik allah ya ƙara masa yadda yake cewa na halarci wani yaƙi lokacin da za a haura ma wani garu na wani birni da ake kiran shi da tustur ya ce a lokacin ketowa alfijir yaƙi ya tsananta ana gwabzawa tsakanin abokan gaba da muminai ana sai ke cewa ba mu samu damar yin sallah ya ce sai da rana ta hutu ta ɗaukaka sai da hantsi ya ce sannan muka je muka yi arwallah muka yi sallah tare da abu musa ana yaƙi a lokacin ketowa alfijir bayan da za a yi a kasa jama'a kashi biyu bayan da za a yi a irin wannan yaƙi ya tsananta to don haka in har yaƙi ya tsananta ba za a samu damar yin sallah ko ɗaiɗaiku to anan sai a jinkirta sallar lokacin da yaƙi ya ɗan lafa kenan a wannan lokaci sai a zo a yi sallah don haka ana sai yake cewa wa ma ya surro ne bi tilka salati a duniya wa ma fiha ya ce wallahi ba zan yarda in amince ba zai faranta min rai a ce wannan sallah ba da ni aka yi ta ba a ce na mallaki abin da ke cikin duniya da abin da yake cikinta ma'ana a ce za a ban duniya da duk abin da yake cikinta a ce ba da ni ba aka yi wannan sallah ya ce wallahi ba zan yarda ba saboda wannan ma wani matsayi ne wanda yake na daban to don haka kasancewar wannan kenan in ya kasance tsoro ya tsananta kenan a nan akan kowa yakan iya yin sallah bakin gwalgwadon iko fa in khiftum farjalan aw rukbana in har yin sallah ɗaiɗai kun ba zai samu wato sai a ɗan jinkirta lokacin da yaƙi ya ɗan lafa sannan a yi wannan yana nuna mana muhimmancin sallah kasancewar ga irin yanayin da ake ciki na tashin hankali amma ubangiji subhanahu wa ta'ala bai yi rangwamen cewa a bar sallah amma sau da yawa a yau kasancewar don haka malamai suka ce matukar mutum yana cikin hankalinsa to ba maganar cewa sai zuwa wani lokaci ya yi sallah bakin gwalgwadon ikonka yadda za ka iya haka za ka yi a lokacin da ya kasance kowa a kaliya ta riga ta gushe baka cikin hankalinka kamar yadda a nan yaƙi ne ya tsananta kowa bai cikin hayyacinsa yin sallah ba zai yi ba don haka suka jinkirta sallah sai da rana ta hutu sannan suka sallaci sallar asuba nan insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك